الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na casa'in da shida za mu tashi darasi na casa'in da bakwai shafi na ɗari da tamanin da shida babi na arba'in da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na wato allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan babin da zamu tashi shine babin da yake magana akan babu idai man sa'ala bi fuhshin wa gilza mun bi hadisi guda daya babin da yake magana akan wanda ya zo zai yi roƙo zai tambayi wani abu a bashi amma ya zo da ta hanyar alfasha ko wato kausasawa tambaya zai amma sai ya kausasa harshe lokacin da yake buƙatar a bashi wani abu to muna cikin babin mun kuma wato bi hadisi guda ɗaya shi ne za mu tashi hadisi na gaba hadisi na ɗari shida da talatin inda ma da yake an ilmisuwar ibn makrama an karɓo daga misuwar ɗan makrama radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda shi wannan mutuwar ibnu makrama din ibnu nawfal bakuraishi ne kuma az-zuhri al-qurashi az-zuhri sannan ne ma al-kunya da Abu Abdullah afwan Abu Abdurrahman ana mata al-kunya da wannan cewa laqabin sa kenan baban Abdurrahman sannan an haife shi a Makka bayan hijira da shekara biyu bayan an yi hijira da shekara biyu aka haife shi sannan kuma ya je madina a watan zilhijja bayan fatahu makka kaga shi ma yi hijira ke bayan hijira da shekara biyu yana shekara nawa ke ya je madina sha biyu shekara sha biyu a shekara ta takwas a shekara ta takwas wato lokacin da aka yi lokacin da aka yi fatahu makka a shekara ta takwas bayan fatahu makka ya je yana da shekara sha biyu kenan yawwa mala aliyu shekara sha uku a makka sha biyu a madina ka gane yawwa to sai aka ce an haife shi bayan hijira da shekara biyu bayan hijira da shekara biyu a shekarun hijira nawa mun sha uku yawa sha ɗaya ko sannan ya je wato ya je ya hijira bayan fatahu makka a can ka koma za ka yi ta haɗa a ce la hijira ta ba da alfashi shin shi hijira ya yi ko kuwa ka gane yana ci wanda suka samu ladan hijira kawai dai su ake ɗauko ma tarihinsa nata sannan ya rasu annabi alaihi salatu wassalam um wa annabi ya rasu yana shekara takwas wato biya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ibnu thamani sinin ga wani kankune shi shekara sa shekara shida ya je maka yana dan shekara shida ya je maka ya hijira ka gane yanzu yawwa sannan kuma mutum ne wanda yana jinsu zama da sayi na umar Allah ya kara masa yadda ko da yaushe yana bin sa sannan kuma yana tare da kawunsa da ake kira Abdurrahman ibn Auf lokacin da aka yi wannan shura lokacin da aka yi zaman shura to yana tare da kawunsa ya biyo shi ya haddatu abubuwa da yawa da sai na Umar da Abdulrahman dan Auf sannan kuma ya lazamci Ibn Zubair ba wane ne Abdullahi dan Zubairu tunda da ba kaga tsarin shekarun ba su da yawa sosai lokacin da aka tsare aka fara tsare musulmi tsarewa ta farko lokacin da aka zo aka sami wannan matsalar lokacin hajjaji kenan ku ai kuma shi ne zo da majaujawa almanjani ya rika harba wato tun a wannan lokacin akwai ci gaban da za a harba abu su irin nasu lokal ne za a zo a saka da wani abu wanda yake zai tashi wuta ko liquid ko wanda yake solid in aka harba shi je da shi wani abu kawai zai wuta ta tashi ya rika harbawa cikin halin to lokacin da aka zo ana ta harba tsarewa ta farko wato wani dutse ko da ba za a tura abin da zai yi wuta ba to za a samu ƙaton gungume man dutse da mutane ba za su iya ɗauka ba sai a samu wata na'ura da za ta yi ta juya in ta juya ta juya sai ta wurga shi gurin da ake so yi kamar ƙaton dutse wanda in ya duro mutum sai na sai baje shi kawai sanan za ka gane hajjaji ya ƙware a mugunta tun a wannan lokacin suna da wannan fikirar da za a haɗa wannan abun a wai a wurga daga nesa kawai za a san yadda za a wurgo katon dutse wanda mutum ba zai iya ɗauka ba na'ura za a samu mutum goma sha biyar su ɗora mata a yi ta wurin da ya ce kawai a tafi suna da basirar da sun san wai yanzu an san mita nawa ake so yi ko kilomita nawa simfil ba karanta BYDX ba kuma an yi wannan to sai ya ce a wannan jifa-jifan da aka yi a lokacin yana harabi yana sallah da aka biyo ruwan dutse ya tarwatsi sai ya same shi a kafa yana sallah to iya tsawon kwana biyar saboda dutsen ya yi matsala sosai sai ya bar duniya kuma ya koma zuwa ga kaga sanadiyar wannan wannan dutsen eh sannan kuma ya rasu a rabi'in al-akhir shekara ta 44 a 64 bayan hijira 64 bayan hijira a lokacin shi kuma yana shekara 30 da talatin da yana shekara sittin da hudu abuwan yana sittin da uku talatin wa suke yana shekara sittin da uku shi ne a yi saboda haka wannan shi ne to shi ne mutuwar ibn makarama radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yake kasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqbiya manzo tsira da amince Allah ya tabbata a gare shi ya raba asbiya jam'i ne na wato um, um jam'i ne na quba qubatin abin da suke kira da wannan asbiya din wata irin riga ce da mai matsatsan hannu kamar da muke riga yanzu mai lin nan gurin ya zo ya matsi da nan gurin amma can gurin gaba ɗaya a buɗe ita ake kira asbiya ban san wannan suna ba dai alkebba sunanta ba sannan a bayan ta a yi take ta baya za ku ga duk wanda yake kallon irin fina-finan larabawa har na yanzu za ga ana sawa an za a yaki irin wanne yanayin rigar mai matsatsen jiki nan bayan ta a buɗe ita ce a kubiya sukan sa yayin da za su tafiya ko za a fita yaki saboda tana taimaka wa mutum wajen motsi yadda ka san biri ba ce ga injiniyoyi ko technology ko ba za a da technology yanzu za ka shiga gurin da za ka yi aiki practical ai ba a san riga mai faɗi sai ka ta shi sa ake guri ba bela yadda student ba zai koka ba ko wani abu to saboda haka sai ya ce annabi ya raba irin wayannan rigunan walan yu'ti makramatan min hashi'a amma mahaifin wannan mutuwar ɗin shi annabi bai ba shi komai ba annabi bai ba shi komai ba da aka yi rabar fa qala makrama sai makramatu shi mahaifin mutuwar sai ce ya bunayya kai dana ya kai dana in dalik bina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar a hausa kace zo kai ni gurin annabi alaihi salatu wasallam tunda an yi rabo ba a baki ba to a zo a kai shi ya gaya wa dan nasa haka yace ban dalatu ma'ahu mutuwar yace muka tawo tare da shi fa qala fi bi udkhul fad'uhu bi fa ne muke yace shiga ka kira mu ka shi ke nuna ba da kankanta shekarun kenan shine lissafin da muke je ka kira shi wanda za a aika cikin gida ya kirawo ya kira ne ai ka karamin yaro ne yace je ka kira mu shi amma kaga saboda fikira da basira shi ya rawaito mana hadisi shi sa ake cewa a rika kiyayewa yaro karami in kana so ya ma amfani in ka girma to tarbiyyar shi cikin yana kankani bahaushe yake wai karatun na ɗanyi ake kan ƙwarfi eh yaro karami duk wannan abubuwan da kuke gani a kai a komo suna haddacewa shi ta da yanzu da ya baka shawara eh ka yi kokari alkhairi ya riga riga ya kwakwalwar ɗanka idan Allah ya taimake ka ya fara zuwa to ko da an fara wawurar zabo ba zai lalace ba domin alkhairi ya fara ba da zuciya ko za ga yana shaye mutane wannan shi ne shawara ce mai kyau da ya bamu to sai ce udkhul fad'uhu li je ka kira shiga ka kira min shi kale yace fad'uhu lahu da je ne sallama da annabi alaihi salatu wassalam fa kana da ilayhi annabi ya fito zuwa gare shi wa alaihi quba'un minha wato yace a lokacin yana sanye da wata wato alkali yake wa alshabba faƙali titi ko kuma yana sanye da wannan rigar na jami ne na asabiya yana sanye da wannan wato ko ya taho da wannan rigar daga cikin rigunan da aka raba shine linha daga wancan rigunan da aka raba faƙali titi ka ba'ana hadha laka annabi da gudu ya ce kaga wannan rigar da kaga koyi ma muke kai aka tana dawwa قال جيتي فنظر إليه sai ya juya ya kalle shi waye kenan ya juya ya kalli wani na fa nazara ilayhi sai ya juya ya kalle shi a cikin zurkun nan waye kalli wani na makara ba shi ya kalluwa ya kalli mai ruwaya ko ya juya ya kalli dan nasa shi ne fa nazara ilayhi ya juya ya kalli dan nasa faƙale ta yake rabiya makarama wato makarama ya amince shi ɗan nasa yake ganin cewa to makarama ya amince yanzu wacce da yana ta minta a gida sai yake to yanzu ya yarda saboda abin da suka faɗa shi wannan mahaifin mutuwar ɗin irin mutanen ne masu mummunan wato masu wahalar sha'ani cewa suka yi fi khuluqihi fi khuluqihi shidda yana da wahalar sha'ani ka san ko a mutane akwai irin wayannan in ji dan nasa yace wato ya san babansa da yana da wahalar sha'ani sannan kuma yana cikin jagororin Qurayshawa amma abin da ya zanyo bai musulunta da wuri yana ce al-mu'allafa qulubu sabon musulunta ne kun gane yawa saboda haka bai jima da musulunta ba tsakanin fatahu da makka da ɗan watanni ne ko shekara ya zo ya musulunta to da an samu wannan ɗabi'un ba mamaki domin ba ba gama gogar da shi da tarbiyya irin ta musulunci ba sannan kuma yana cikin jagorori a cikin ƙuraisha ya je zo musulunta bai ji ba aka zo aka yi rabo ya gaba a bashi ba dan lokacin da shi dan yana kankani yace lokacin da yace je kai mun sallama da annabi sai da dan ya ji wani ibi ya ji wani iri a cikin zuciyarsa cewa yanzu annabin za a ce a kirawo to shi ne malamai suke cewa wannan hadisin a dunkule yana koyar da mu wato yalwa ta jin kai na annabi alaihi salatu wasalam da kuma haƙuri nasa sannan yana nuna mana cewa idan mutum yana mu'amala da mutane da yawa sai ya samu masu wato kautata masa sai ya samu waɗanda za su su rika masa wauta daga cikin abubuwan da zai in dai mutane sun haura uku to an tafi zuwa ga sama to za ka samu mutane masu ɗabi'u iri iri muna hira da wani gidan gona ne da wani abokin mu da nake irin wannan magana da yake ai yake akwai waɗanda yace wallahi ba ma a cikin makaranta ba yace hatta irin guraren mu na gonaki yace wallahi akwai wanda sai dai ka bi shi a yadda yake ku zauna a haka yace yanzu bari mu baka misali yace akwai wanda a gona yace idan yayi bar magana shi ya ba manaja gaba ɗaya ne gurin gurin sa ne in yace wani to ba zai amsa ba sai yayi kamar mulki biyu ko uku wallahi ba zai kuma haka yake san ba zai amsa ba yake ba zai kula shi ba yake sai bayan mulki biyu na ko uku yake na abu me yake shi dari a ce kenan yace kuma akwai wanda shi kuma ɗabi'ar ta shi kuma wato idan ka zo za ku yi magana duk saurinka to sai ba da nabi sai ya yi kamar mintuna kamar nawa yana bayani kawai zuwa da yake ba kaza ake amma Allah ba zai faɗa ba misali kaga an ce ta ina ka shigo ce ta wannan kofar yamma to ba zai gaya ba kawai da ba zai ce ma ai inda na taho daga dan agundi sai ya ga mai ma bayanin abin da ya faru duka da sa agundi sannan zai ce ma da na zo na tsaya a bakin kofa na ga wani a gurin na tsira takalmi na sannan na shigo yace kuma wallahi haka nake zaune da shi to wannan ɗabi'a kenan wanda wato duk inda kake zaune da mutane sai ka samu wannan shi sa Allah ya ga annabi walau kunta fazzar galizan qalbi lam faddu min hawlik saboda haka wannan daga cikin ɗabi'u kenan na mutane to malamai suka ce wannan hadisin yana koyar da mu dangane da abin da ya shafi wato ɗabi'un mutane eh bare ko individual differences kan da suke faɗa cewa kowa da irin ɗabi'arsa kowa da irin ɗabi'arsa kai ba wannan ko a gidanka ɗayan ka ba za ka gani kowa da yake yake wannan tana wanda yake wanda ba ta biyu ko uku to za ga kowa da ɗabi'arsa kuma kowa yana iya karanta ka ne don ya ga yaya zai ma yanzu akwai wani mutum matansa biyu ɗaya matar duk wanda yake ɗakin ta in ta rika lallaba shi ran da zai bar ɗakin sai ta tsokano faɗa sai sun yi faɗa wallahi duk wanda sai ta yi abin da zai provoke ɗinka ko yaya ko yana so bai fahimta ba da idan ya yi tafiya ɗakin ɗaya to zai tafi ne yana fushi zai je ranar ta kasa gane kanka wane mutum inda kai da kunna aziz duk ran da zai je haka yake zuwa sannan idan ya tashi dawowa kafin ya dawo kwana ɗaya da zai ko biyu ta gama sanin yadda za ta yi ta lallashe shi kuma ba za a yi faɗa ba ko me zai ita kaga za ta karatu kenan wata ita kuma wata da bata gane ba kullum sai ta ɗauka ba asiri aka yi mata an mata asiri an yi kaza kaza kaza saboda duk wanda ya zo ɗakin ta wai da nutsuwa da fushi yake zuwa sai ta ɗauka kawai fushi a kan ta yake yi waccan ce ma kira take ita in ta kiriyo abubuwan da har sai da aka ba shi lagu cewa to ya kamata me yake faruwa sai yi bayani wallahi a bayanan su aka gano cewa wannan kalmar ita ce matsala kawai yana gano wannan kuma shi kenan to haka ɗabi'a take za mu zo mu je nan daga cikin ɗabi'un kawari da za mu biya sati mai zuwa mu ga yadda suke da wasu abubuwa nan to wannan shine babi na gaba shine babu ai kai man ya khafu ala imani ko ya khafu ala imani babu da yake magana a bawa wanda ake jin tsoron imani da zai kukuce a baki wani abu sune wanda ake cewa al mu'allafatu qulubuhum a baki wani abu sababbin musulunta kenan dan kada dalilin wannan wato rashin dadewa ya zanto sun fada wani yanayi to shi ne yake hadisi na 631 an sa'ad bin abi waqas an karbo daga sa'ad bin abi waqas kare yake a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahatan annabi alaihi salatu wasallam ya bawa arahatu da albidu dauke shi ɗaya ba usba da al'usba menene bambancin su wajen adadi duk adadi ake nufi lissafi aradu wal bid'u wal usba mala ali eh yawa shi wannan kana da amsa ran ran lahadi muka yi karatu akan da yawa daga uku zuwa tara zuwa nawa daga tara zuwa sha ɗaya bai dalilin ka anan amma ta wani malamin mai ta wanda kamun ta gano yan wa annabi yusuf suno ne ai ba tara bane kuma ka ce tara zuwa sha daga goma zuwa sama ko to shi kuma rahatsa ga shi shi ne kalmar mutum yanzu na to shi ne su na tara zuwa zama tis'atu rahadin ko kawai ma dun al-ashra duk wanda bata kai goma ita ce rahad shine kaga wancan tisatu rahadin da aka faɗa shi sa aka zo adadin sai a faɗa da lambar an gane shi kuma wanda kaga ta ake daga uku zuwa tara kawai ƙasa da goma shi ake kira da wannan to sai annabi ya ba wasu tawaga wanda ba kai mutum goma ba sai yi musu kyauta wa ana jalisun fi sa'ad ibn abi waqas yake ina zaune a gurin sa'ad ibn abi waqas yana cewa al-asharatul mubashshiruna bil janna قال يجي فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطيه sai annabi alaihi salatu wasallam ya bar wani mutum shi bai baki ba wani bawan Allah duk wani da aka ba amma shi ba baki ba wa huwa ajabuhum ilayya ta da biyo kace ce ni wallahi ya fi kayatar da ni duk cikin mutanen ba sauran da aka ba ba wanda na fi gamsuwa da shi irinsa shine huwa ajabuhum ilayya duka na fi gamsuwa ai afdaluhum wa aslahuhum ya fi su falala ya bi su nagarta duka to me ya faru to sai ce wa huwa adabu ilayya fa qumtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na miƙe na tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam fa tarartuhu sai na masa magana ƙasa ƙasa kamar abin da bawo yake cewa ra'a fi dan kudu wa gari ƙasa ƙasa yana ga annabi alaihi salatu wasallam a hankali na yi sirri da annabi fa kullu sai nace malaka an fulan ya rasulullah ya na ga wani baba shi wannan magana ya dan kasa da magana sai ce na ga wani baba shi kuma kaga irin wannan sirrin da ba dan kan ma ya gane da shi kake ai magana za ka yi kawai da kai sai ji yace na ga wani baba shi wallahi ni la urahu mu'minan yace ya rasulullah na rantsi da Allah ina ganin wancan din da baba ba mu'mini kala sai mai ruwaya ya ce sai annabi ya ce kuma au musliman ko kuma musulmi ba saboda da bambanci tsakanin qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman yawwa saboda haka akwai bambanci tsakanin al-iman wal islam sai annabi ya ce masa ko kuma musulmi ba saboda kaga abin da yake bambancin imani da musulunci shine shi imani shine at-tasdiqul qalbi haka yake ko shi kuma wal islamu wal islamu wal islamu al-amalu bil jawarih musulunci kuma ayyuka da gabbai shine musulunci mutum zai zo yayi ko da ba kamar yadda wa ko da bai kudurce imanin a zuciyarsa ba abin da yayi a fili da shi za a hukunci to shi za shi za wani wani kawo mu wata ran na taɓa gaya masa na ce na je wata makaranta na da sai nake ce masa irin ya karanta larabci sosai nace daga wata makaranta nake yace a sunan makarantar nace imanul haq yayi shi yace imanul haq yana ta jinjinawa yace kai imanul haq ba fa imani kawai ba imanin ma al-haq yana ta jinjinawa eh yace kamar an yi gaskiya da yawa eh aka yi dalilin kalmar cewa imanin haq to shine yace ko kuma musulmi wa ƙara yace fa sakattu qalila sadan abi wa ƙara yace sai ni shiru da dan yi shiru zuwa wani lokaci kun ga yadda ku duba na da yadda ake mu'amala da manya ya je gurin annabi da ya gaya wa magana duk da cewa da abin da ya gamsu da shi kuma yana cikin yan gaba gaba a fadar annabi yace sai ni shiru tukunna sun magana ba ni ma alamu fi yace sannan irin zakan da nake akan bawan Allah da ya kuma rigaya kikkiawan zakan da nake masa fa kuntu ya rasulullah sai na kuma cewa malaka an sunan ya ma'aikin Allah wannan ne yasa ba ba shi ne har yanzu ne yana kan bakarsa yace wallahi inni la urahu mu'mina hatta rantsuwa tauhidin wajen kala biyu yake na rantsi da Allah ina ganin mu'mini ne shi kala yake aw musliman sai annabi yake masa ko kuma musulmi ba kala sai yake fa sakattu qalilan na ƙara ba da lokaci na shiru ثم غلبني ما اعلم فيه abin da na sani akan sana alkhairi ya kuma rijaya ta fa kunti ya rasulullah sai nace ya ba ikin Allah malaka an fulani wallahi inni la urahu mu'mina ya rasulullah wani fa ba bashi ba ina shi ban ka Allah abi wa kasin ba bashi ba amma bai damu ba wanda din yake so a ba yace ina ganin mu'mini ne kala yace au muslima ko kuma musulmiwa fa kala yace inni la urahu rajula to da ka ta ji ba amsa yace ina daukar kyauta an ba mutum wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu yace wanda ban ba wa kuma na kusan sa fiye da wanda na ba wa kai kaji inda amsa take ke yace khashiyata an yukabba fil nari ala wajhihi yace an ba wa wa'insan ne saboda kada su ci da fuska a cikin wuta afa man yamshi mukibban ala wajihi ahada an mai yauki sawiyan saboda akwai wanda ba a baki waje ya kara ɗaya gari ka sake aka kawo talaka masallaci aka miƙa liman suna nan to za su ta yawo da kai sai an ba da kaza Allah za ka sha mamaki wani zai rike ba zun sai ma doke da bibiya ina gaya ba ai akwai wanda dama idan mutum yana da hikima liman da yake ana kawo kyautar musamman irin wannan gurin haɗaka da an zo da shi kake ku ba wa ne shi da kaza ya fi ko aku tana da kake ku bai haka ake yi bai idan kai wannan ka huta idan ya zo sai ka ce to na masallaci ne ya to to suwaye ne lissa ba da kan sai ka ce ya raba idan kana da iko ma Allah ya baka dama bayan an zo naka an ce wannan na liban ne sai ka ce to sauran ne maganin da za ka yi ki sauran sauran kuma ka nemi wani yadda ko arauni ka ce ji sauran in ba ka da wayannan hikimomin ko wallahi tallahi na gindin da su za ka karya ka su ɗin ne za ki ma illa akwai wanda ko me za a kawo ba abin da ya dame shi to ka san irin wayannan ka san inda za ka ajiye su umar na an nuna zilan na zaba na zilan kowa ka ba shi mataki kowa wani daga cikin malamai a garin nan muna magana da bc fiyo wata aka kawo masallacin su fiyo wata amma wallahi je da wasu suka rika zauna suna tambaye wa ina fiyo wata nan da aka kawo Allah ina yake shi sa Allah gafarta malam idan kana jagoranci musamman a gurin organization na addini ko to kai wa kanka ko da za a ce kana da zafi kai wa kanka alamai kara ka kawo ka'idoji ka dinga gwara a ce kana da fada da ake ma ka cinye ina gaya ma wannan gwara a ce kana da fada da ake ma ya ma ka ne in na sha gaya wa malaman islamiyya ce a cikin shebi wani lokacin muke kirkirar zafi biyu saboda gwara a ce kana faɗa da ake ai ɗan matan na budurwarsa ce duka haka yake waɗannan abubuwan saboda ɗabi'u ne duk da cewa bayan da za ka yi da mutane amma kan iyayen da ka tsaya abin da za ka iya ka tsaya a kan to Allah ya taimake to saboda haka irin wayannan wato abubuwan kun ga lesson ne kamar yadda muka faɗa duk hadisi in ɗalibin ilimi ne kai idan ƙasa an arabi ya faru da annabi ko to darasi yake zaman ma kai ya za ka mu'awalanci hadisin kai kai apply din sa a rayuwarka in baka gane wannan bukutu ba ka gane kaza annabi ke nan ya fi uwa kun ga yadda yake mu'amala da wanda yake zaune da su kuna kallo sai yake wa'ancan an ba su ne saboda wallahi dalilin hada su zai iya sa su akka cikin wuta dan dalilin wannan za su tabbatar maganganu kuma Allah ba zai kyale su ba annabi Allah ba zai kyale su ba sam to kun ji wannan ko hadisin amr bin taglib baya cikin hadisin mu yana nan da malamai suke kawo shi cewa wata rana annabi alaihi salatu wasalam aka kawo masa dukiya da bararrun bayi sai raba wa sahabbai ya ba wasu mazan yau ya hana wasu ya ba wa'ancan ya hana wa'ancan saboda haka waɗanda aka ba aka hana din kuma sai suka rika suka rika wato tunanin da yasa aka hana su da annabi ya ji labari cewa wasu sun zauna suna ta magana cewa su an ba zuwa da su ba ba su ba sai ya zo hau mun bai sai ya kwaɗu batun hada inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya gama sai ce to ku saurara yace na rantse da Allah inni la uqiyar rajula wa ad'u rajula yace ina ba wani hada wani yace wallazi ad'u habba ilayya min alladhi uqiytu yace wanda na bawa wanda na hana din na kusan sa kan wanda na bawa yace to ya kamata wato ku fahimci wannan yace ku sani cewa akwai mutanen da mun san cewa a zukatansa akwai raki da rija da korafi aljaza wal hala annabi yace mun san su masu korafi yace to saboda haka wannan wato dalilin ya sa muka bar su saboda kar su je wannan abin ya zanto kalmomin da za su rika faɗa ya sa su faɗa cikin wuta to dalilin da ya sa ake aka ba wa su kenan to wannan abin sai sai ya karfafe su kuma za mu zo nan gaba har gaba mu ji har wajen kawari mu ji to wannan hadisin yana koyar da mu yadda za ka tattaro zukatan akwai wanda za ka iya yi wata ta hanyar kyauta akwai wani bawan Allah kusan a shekarun baya Allah Allah cikin mutanen da aljihun ne da blackmailer ba san iri nawa ne ba wata rana misali zan ba wata rana zai ce wani abu sai aka yi sa'a ina gurin filin ina siya je na ba da kuɗi ka san da ya koma duk wanda mutane da ya rika tsinewa a gaba na duk wanda suka hadu zai ce a shi yaron nan yana da kirki yawan kirki ne sai kuma wa Allah zai kyauta to sai ya ce to wannan akwai wanda maƙiyinka ne wallahi da zuciya za ka ce ka rika yi yawan yi masa kyauta ya kullum zai zage ka amma idan da hali yi masa kyauta ya kuma zagin ka to wata ran za ka yi yana zagi goma zai ja bakwai ana nana yin zai koma biyar uku wata ran kuma da wani yara je ka yi sai shi ba shi ba ruwansa gaskiya karka kuma to wata ran wallahi shi zai rika bakin ɗinka shi din da ake zagin ka da shi wallahi da shi za a baka kariya to akwai ire-iren mutane wannan amma ba ina nufin ka dau formular da wato aka ce Robert Gideon ya faɗa a cikin What Eight Laws of Power da yan siyasa ke amfani da ita cewa ka ajiye masoyanka gaba ɗaya ya tafiyo da dawa wuya da aka ce ɗaya daga cikin gwamnonin ma ba ya yi afulayin wannan wannan ai wannan zai zama babban kuskure kuwa wallahi tallahi kuwa wayannan din ba wai zo da ana ganin to bawo Allah kai annabi ne wayannan su da suka zo ya ga ai wanda ya to ka ga ya to romo ya zo da ko ba ka wani to sai a janye roman gaba sai a ce ku ku ya hakuri to ji alaikum salam na'am eh saboda bai jima da musulunta ba ba ma gama gane ba bai jima da musulunta ba sai da aka yi fata kuma ke yi musulunta yan watanni ne kaga ai yanzu a fara kiran sa mumini ta yi nauyi saboda annabi yana nuna masa cewa wato kamar ka ce tun yanzu shine da kawo ayar da qalatil arabu amanna sai Allah ya ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna domin bene ne mataki ne daga musulunci sai imani ko innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ya fara tsayawa a matakin wato musulmin sannan sai tsallake zama mu'mini to shine annabi yake ga ya masa yace aw musliman kaga annabi bai kore maka imanin da shi ba bai kore masa ba amma yace ko kuma musulmi ba yana kai mai da kalma inni la urahu mu'mina yace aw muslima duk da cewa ya san mutumin kirki to kaga shi hadisin yana koyar da mu cewa imani na kwarai shine na cikin zuciya musulunci kuma shine abubuwan da muke gani a gabbai kawai sannan wannan hadisin a ƙarshe yana nusar da mu yadda hubbu sahabati ba'dhum li ba'd yadda sabon ke kaunar junan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasara hadisi na gaba dari shida da talatin da biyu ana anas bin malik anna nasan min al ansar wasu mutane daga cikin mutanen madina qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabon baji ya rubuta na ku me yake eh dan mu'allafati qulubu ai shi na biya yanzu ni anan to ke to wato babu da yake magana akan bawa waɗanda ke al-mu'allafa ta kulubum waɗanda ake tarairaya zukatan wa kasirbi na magani Oke, a to ai min kuwa imani imani ko man kauye kai wata sabburi man kauye imani da haƙurin wanda imanin da ya karfafa an gane ku yawa da haƙurin wanda imanin da ya karfafa yanzu za mu gani ana ana jin malikin anna nasan min al-ansari qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane daga cikin mutanen Madina in ji Anas bin Malik sun ce wa Annabi alaihi salatu wasalam hina afa Allahu ala rasuli lokacin da Allah ya kwaranyo dukiya ga manzansa dukiyar fai'u shi ne dukiyar da kafirai suka yi tsoro suka gudu babur da ya yi ita ce fai'u an gane eh aka zuwa ka fasa kawai ta alif alif to irin wannan dukiyar lokacin da Allah ya ba wa annabi alaihi salatu wasalam ita min amwali hawaji ma aba daga dukiyoyin hawaji in za ku iya tuna bayan fatahu maka ai wayannan kabilin da hawazin da banu tsaki da ɗaya kabila banu ga ifan in za ku iya tunawa ai sun tattaro sun koma guri wani guri sun tare wato suna haɗa tuku za a kai wa annabi hari saboda an ci maka yanzu an samu wato mutane da yawa da suka musulunta saboda mutum dubu biyu a tsola na ɗin ne wanda an nuna yi wa akuwa dan da dama aka fi fito maka da mutum dubu nawa goma kuna manta tarihi malam Muhammad kai ma malam Jira ne kai ma saboda haka dukkan kai ma kai saboda haka dukkan wato mutum dubu goma da ya dace da biya ku ne shine aka hada da waɗannan dubu biyu ne zama dubu sha biyu sun za ku iya tunawa ba shine a lokacin musulmi da aka ce za a yi wani suke gari ne sun yawa ba da karin tsara kuma lahu yawa bi ma wadina kafiratin wa yau makone in a ajabar kun kasar saboda suna jin yanzu sun yawa mutum dubu sha biyu sai Allah ya jarrabe su kuma na'am a hauzin ai wancan hali kabila ce kawai wancan na na haƙarami ne na damuwa ko baƙin ki ba shi bane to sai yake cewa ma a ba a faɗa shi kan yau bi rijalan min quraish sai annabi ya riba ba wa wasu mazaje da cikin manyan quraishawa alli'ata min al-ibil su wa da quraishawa kun ga waɗannan da suka suka musulunta sababbin musulunta daga fatau baka zuwa wurin ɗan watanni sai ya ɗauki raƙumi ɗari ga wanda ya daɗe gaba ɗaya da shi aka shigo aka fara musulunci amma ba bai ba sai a ɗau sabon musulunta sai a bar shi raƙumi sanda ɗaya faƙadu yabdurun la ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai wani daga cikin matasa suka kasa ko suka ce to Allah ya gafarta annabi ne yuɗi rijalan min quraishin al-jannati min al-ibli ya zaɓi wasu mazaje daga cikin wato quraisha ya ba su zaƙuma sannan wato faƙalu nan ne ko wa ya dauna mu kuma ya kyale mu wa su yi guna ta tsurumin dima'i alhali ta kogunan mu suna ta gadda jini ko wucewa ta kogun ne ba wato suna zo su yakin ma mu muka yi mu muka yi kala anas sai anas ya ce kun san mamakin da nake duk wanda na ce anas ko abu huraira wai duk wannan labarin da muke yau ka ce anas ayyan duk wannan abu anas ya zauna ya shirya ya je rero dan Allah Allah so fa wujida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi maqalati sai aka ji an ga annabi abin da suka faɗa fa arsala ila al-ansar saboda haka duk da cewa na ji wansa ba a maganar da yake ya ce mai goya ma baya ke na yana cewa a ya yi rabi dogo minti wajen awa ɗaya da wani abu sai ya ce to daga nasiha da yake wajen na so ya ɗan yi taraji ya dawo ya ƙara kallon abu huraira da ana Allah wai ya dawo ya kuma duba abu huraira a kan matsayarsa ya ƙara duba cewa cewa duk magagarin da ya wai duk ba kuskure duka saboda haka amma dai dan nasiha da zai maka ya dan dawo ya tarabi a kan Abu Hurairah da Anas ya kuma duba wato ya kuma duba ya yadda da su kenan in bai yadda da su ba za a yadda da su ba to saboda haka annabi da ya ji wannan fa arsala ila al-ansar sai ya tura mutanen Madina fa jama'ahum fi qubbatin min adami sai tara da cikin bukka bukkar da aka yi ko tanti suke cewa ko irin tantin da aka yi amma na fata rumfar fata eh shema inji alhamdai irin wannan shema da ake ajiye alhamdai walam yad'u ma hum ahadun ghayrahum annabi bai kirawo kowa ba wanda su iya wayannan nan sarawa su kadai aka kirawo falamma jama'u ja'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka hadu sai annabi ya zo fa kana yake ma kana hadithun balagani ankum wani irin labari nake ji daga gare ku wani irin labari nake ji cewa kun faɗa qala lahu fuqaha'uhu sai wanda ku kowa fiqhu a cikin su sai yace bara ku ji amma lahu ara'ina ya rasulullah ya ba ikin Allah ma abota hankalin cikin mu sai fara da wannan magana yake falan ya kulu shi mun ne da cikin ma aka faɗa amma masu hankalin cikin mu da wani cikin ba sai komai ba wane ne sai fara kawo ne shi nika wanda sai wannan rawan kafa matasa ne mace ne manyan masu hankalin cikin mu ba sai komai ba wa amma ulatun minna hadithatu asnani hadithatu asnani yace amma waɗansu daga cikin waɗanda suke waɗanda suna cikin ƙuruciya masu sababbin shekaru ma wanda kuruciya ke iman su fa qalu su ne suka ce yadurullahu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wa annabi rahama ya gafarta masa na'am yodi yodi quraishan wa yatrukul ansar gashi ne na ba quraishawa yana kyali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana kyale waɗanda su ne mutane asalin mutanensa shi ne wa yatrukul ansara kun san me ya fara bawa Quraisha tsoro dalilin da yasa suka faɗi wannan suna jin tsoron to wataƙila bawan Allah nan fa yanzu so yake koma gidansa na tsamiya asalin gidansa domin muhajir ne dama hijira yi ya dawo lansarawa malamai sun kawo wannan a sharhi cewa wato ɗaya ne tun dalilin da yasa suka yi wannan magana kenan tun da ya ajiye su yanzu ya fara wa ƴan uwansa na jini kyauta to wataƙila mu kyale mu za a yi annabi zai tattara daga madina ya koma makka wannan shi ne asali ba wai suna magana akan dukiyar bane kawai eh suna so a basu amma abin da ya fi damu su shine kada annabi ya bar su yanzu ya koma asalin cikin mutanensa domin mutum dubu biyu nan da aka zo da su duk yan makai to sai suka kawo wannan to kaga shine ake faɗa fassara mai kyau zaka je da ne gurin malamai da suke da Allah ka duba ka je da suke kawo an gani cewa dalilin da ya sa kenan to bara ku ja mutar da annabi ya bar su wasiyubana ta turu wasiyubana ta turu min dima'in kace alhali ta kogunan mu na tsigar da jinanan su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace inni la wadi rijala yace ina bawa wato wasu mutane ne waɗanda hadithu ahaduhum bi kufri sababbin musulunta ne ba su daɗe da barin kafirci ba kun ji hanzarin shine al-mu'allafa qulubu da aka zo zakka ma Allah cewa ya abarku domin ba kai wasa ba za su gudu sai ka bar su amma ta zauna an yi zahaban nasu bil amwali yanzu ba kwa yadda ba mutane su tafi da dukiyoyi wasu mutane a ba su dukiya su tafi da ita wa tarji'una ila rihalikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuka ku koma gidajen ku da annabin Allah wanne ya bi muku a ba ku dukiya ba kwa tare da annabi alaihi salatu wasallam su kuma tafi da annabi ko kuma a ba su dukiya ku ku tafi da annabi shine annabi ya mutu wannan tambayar fa wallahi da rantsi da Allah ma kan kalibu na bihi khairun mimma yanqalibu na bihi annabi ya ce na rantsi da Allah abin da za ku juya ku tafi da shi ya ba alkhairi fiye da abin da za ku juya ku tafi da shi kuwa ma ku kuma kai da awa kai kun tafi da su amma kun kuma sun tafi da annabi alaihi salatu wasalam ko shakka babu ba gobe ma ba ma cewa an zagi sallah idan aka ce wato takobi an zagi takobi aka ce sallah ta fi takobi shi ne abin da larabawa suke ba to idan ka ce ta gobe ta fi ta fi zalla to ka zage ta domin ba ajin su ɗaya ba shi ne wani zage ya kamata ka ɗauko wani abin rodi ka ce ba nan dare da ta gobe amma ka ɗauko sanda ai ba ma haɗi ba ne ƙalubala ya rasu da za ka ce a tabbas haka ne ya ma'aikin Allah فوالله لا رأي لا قد رضينا من يدا فقال لو جئت إنكم سترون بعدي أثرا za ku sami asara shi ne san kai za ku samu a bayana a riƙa muku san kai kalila mai tsanani a riƙa fifita wasu a kan wanda ya karanta tarihi sosai har zuwa kan su wato har zuwa kan su hajjaru zai ga an samu irin wannan kai domin su labarin hajjaru ga abdullahi dan umar ga abdullahi dan zubair ga ibnu abbas ga anas bin malik amma za a dauko wani abibi ta ko kallon zuwa yau ne asara ta annabi yace za ku kalli wannan bayan bayan duniya za a rika bibi da wasu akan fasbiru annabi yace to ku yi hakuri hatta talaqaw hatta talqaw Allah wa rasulahu har sai kun haɗu da Allah da manzon har ku zo ku haɗu da Allah alal haudi a tafki qala anas anas ya ce falam na sujud muka kasa hakuri wato abun nufi a lokacin ai hajjaji yana nan lokacin anas yana nan lokacin hajjaji kaga a lokacin abubuwan da suka rika faruwa sai da suke magana sun ga abun murara turku sai da suke magana a irin wayannan abubuwan da suka faruwa suke faruwa duk da cewa malamai shayi da suke ka koma shari'i fatawul bari da umdatul gari na wato malam da yake kawo a duka da kuma Usaimin da ya kawo a cikin kalmar riyadu salihin maganganun da suke suna magana ne akan cewa hadisin yana magana akan bayan wato wannan magana da aka yi na rabo da za a kuma yana magana akan fifikon sahabbai sannan kuma yana magana akan yadda sahabbai za a zo a rike su karan bara bayan annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya sannan kuma yana magana akan shugabanci cewa idan mutane ba su zama mutanen kirki ba to Allah zai jarrabe ta a ƙarƙashin wannan hadisin da mutane wasu da wasu ta leƙo ta koma ce to saboda haka sai ya ce abin da ya kawo har shi ne suke kawo a ƙarƙashin shari'in cewa wani da ya zo ya samu sayyidina Ali ya ce da shi a cikin tabi'ai sai ya ce da shi gashi nan kai me yasa me yasa abin da sayyidina Abubakar yayi a zamanin kalifancinsa zamanin sayyidina Abubakar yace lafiya lau ake zaune komai yana tafiya daidai zamanin Umar komai lafiyar salau zamanin Usman haka iya Abubakar da sayyidina Abubakar da Umar ya faɗa sai yace amma kai lokacin ka ba zaman lafiya komai ya lalace ya ga sayyidina Ali haka sai na ya dago ya kalle shi yace abin da ya faru shine abin da ya sa haka ta faru saboda zamanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar yace waɗanda suke jagoranta iri na ne shi za su lura lafiya ba su da matsala suke lafiya suke mulki su lafiya su gaba yace amma zamani na ni aliyu yace ni da nake jagoranta irin ka nake jagoranta shi sa ba a zaune lafiya kuma haka yake Abdul Malik ibn Marwan kun san Allah ya ba shi iya magana ana magana cikin mutanen da suke iya magana laconic mutane da bature yake faɗa shine wato wanda za su zo ba grammatical error zai ba awa ɗaya na larabci ko awa biyu ba grammatical error a cikin mutane guda uku kaga akwai Abdul Malik ibn Marwan akwai imamu sha'abi akwai hajjaji ibn yusuf zakabi la haula wala ku ai ya zauna yana hudu ba ya rika zubo larabci da ka ba shi grammatical ya sannan akwai imamu sha'abi dan za ka ji adabin rubuwa sun mutu duk da an daɗe da karanta in za ku tuna karshe karshe hadisi na wajen ɗari bakwai da wani abu ko ɗari takwas ai mun biya inda yake kawo abdulmalik bin marwan ya dau ƴaƴansa ya bawa sha'abi ya ce gaje ka kullum mun saboda su dukan yaro ke akan yare in kana bukata yare larabci yanzu kamar yanzu yadda za ga iyaye wasu damu da hausa ƴaƴan su wasu ta da gurgudu misali an damu da yaro ke turanci kawai su laraba duka suke in kana lahadi a magana misali zai zo ya ce waɗannan zai ce wa'annan sai balarabin da kiɗan zai ce waɗannan za ka su a kan yare ba sa wasa da amma mu yanzu za a ga an saki shi za a ga mutum har labarai ya je ne bai iya hausa ba Allah masu labaran na ai kuna jin su za ka ga tana gwaranci musamman matan za ka gwaranci kawai su ba hausa a ciki babu me yasa saboda gaba ɗaya mun zama zanin aro ne da mu yanzu ƴaƴanmu yau wani da dare kwarai kuwa kuma ba za a gyara yaro ba da dare ba akwai yaron ma da zai ba da dare ce ina kwana da an hada zai ce to uban bai damu ba sai a gyara ma kana gyara mai yau da gobe zai gyara kace lokaci kaza ya kaza ake bada lokacin da wani yace a sabta a sabta da ce wani ne daga cikin yara ƴaƴan sabai ya harba kiriya sai wani yace a sabta da ce a sabta sai da uban ya dace ya ɓata musu yare da kwan ya sa ya sa fi sai da yake saboda haka wayannan abubuwan suna da muhimmanci wasu suna ƙara da ibnu qariya shine na biyar cewa wayannan mutanen Allah ya musu baiwar magana in dai magana ce za a yi ta to suna yi to so ake duk abin da ya jamu shi da yawa za ga yanzu fa Hausa wai sai ka ji mutum wai yare na a ce wai langwaji sai ke wai shi ba zai Hausa ba kuma bai iya ba sai ka ba shi takarda ya rubuta ma wato kalmomi ɗari ko hamsin da hausa za a kai da gwargwalo kawai yake wa'annan na Abdullahi bin Zubair shi ne ban faɗa ba ko shi ne Abdullahi bin Zubair wancan da aka fara ya fara Madina Allah ya masa baiwa to kuma shi an sai daga cikin horo ne nawa saboda gaba ɗaya ba su da sauki da uwar da uban shi za ka ce ta zo yana da ba shi da wasa saboda ba ta wasa Abdullahi Zubairu bin al-Awwa la hawla wala quwwata ka karanta tarihin sa afiya bai da sassauci a abubuwan kawai komai so yake a yi yadda yake eh Idrisa ya taso dan ya taso da wannan tarbiyya Abdullahi ibn Zubair jarigi ne baka ga mahaifiyar saboda dacewa da aka zo aka ce Hajjaji ya yanka ya sakale ita kansa a sama ko fita ba ta yi ba tace me zan je yi saboda da kakkiyar ba take Asma'u bin wanda ubin ta Ali wasu da su Asma'u eh da kakkiya ce wallahi ba ta fita ba kun san abin da zai baka babaki da aka sako kace in ya gaji zai sauki kace ba inda rata da hadaji ya shigo ya fatan sahabi ya ce yazo yace umma ina wuni tace ka nemi uwarka ni ba umman ka bace ta ci gaba da harkar ta kawai aka dauko gawa da aka kawo ta wanki abin da ta hada shi a cikin saboda karfin hali irin nan asma'u to saboda haka wannan ya janyo to za ka ga wata rana na sha ba da wannan misalin wata rana Allah ina zaune na sha ba ku wannan misali saboda ina karfafa ba na so in ji ni ma wato ana taku da Hausa ka rika jin ta ita ba turanci ba ita ba Hausa ba shi ta duk lokacin da kokan ma ce na faɗa ta Hausa aka yi mun yaran ta rike ta nake tsau saboda ya kamata ka kiyaye yaranka duk wata ƙasa da kaga ta ci gaba to yaren ta ta bawo muhimmanci yanzu tana turanci suka fi kowa iyawa amma sun fi kowa technology sai aka yi wai a duniya kasashen da suka fi kowa ba muhimmanci turanci kamar yadda na taba ji wani malamin ya faɗa yake da indiya da najeriya ne sun fi kowa da turanci hausa biyu turanci uku wata rana yaro na ya fito daga wanka sai kawai ya yara na makota suke cewa sai ta kawo din sai faɗi sai aka ce ma tumbul tumbul sai ya sa ku ga yace ku ne tumbul ai ina kwatan na jin rayu Allah sai da na zauna saboda jami'in kawai ya burge ni da jami'in ku ne tumbul ai jami'in yadda ya zuba shi da nake ga ya wani malami da muke koyarwa da shi sai da shi ma sai da ya jinjina shi ne ai abin da ya gaba muna tafiya a mota yake wari nake ji sai da direban mala abba garan ya ne ya biyo ya kalle shekara uku yace abin da ya burge shi da ya iya bambance wari da ɗuri to wannan shi ya kamata mu tsora ɗabi ƴaƴan ba kai mu tsora su a kai shi sa ga suna ɗaukar ƴaƴa a kai ƙauye shi ne hikimar da larabawa suke a kai ki gurin kakanni ya zauna da su ya koyi hausa gangariya amma ina gajinan gajinan mu ba inyamurai ba mu ba turawa ba haka muke yanzu muzablabi da bai da zalika la ilaha illa huwa wala Allah kuwa ka miki to shi ne Allah ya sauke to kaga wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye mu lura da shi to ba zai yi mu dora ba kenan gaskiya ko minti ne lokaci abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya zai mana amin ma haka na na na ita ce muka ce yayin sun mun ishara daga nan cewa lokacin mu je na ƙara minti takwas ita muka ce akwai minti goma ka'ida dama da ta yi su za su sanar da ni cewa minti hamsin ya cika to kuma na tsakiyar hadisin ta gaba zan tsaya ba saboda haka yanzu ma minti biyu ya rage kawai wannan wani bawan Allah ne yake neman addu'a akwai wasu bayan Allah wanda suke magana cewa za su fara jaraba ko jiya ne yan uwa su sa addu'a to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su nasara a cikin su abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun da na kai kiyaye mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya ji kansu da gafara mu da muke da rai Allah ya kyauta namu zuwa muna roƙon gidi da suna yanke kyawawa da tsofin ka maɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kowa gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon gidi da suna yanke kyawawa ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya yan uwanmu da ake barazanawa a ƙasashen kudu Allah ka kucin sarki ka wanda mu Allah ka kucin sarki ka kare rayuwarsu da dukiyar muna roƙon gidi da suna yanke kyawawa da tsofin ka maɗaukaka Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله ربما الوزير لا مدير لا الله نعم
hasara